أعوذ بالله من شرور أن يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهد الأقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله أتيجي بدأ كراتم ولتافين شرح السنة na Imam al-Barbahari rahimahullah zamu tashi a matsata 151 ko haka ne ko qala al-muallif rahimahullah wa idha ra'aita ar-rajula mustahidan fil ibada mutataffifan muhtariman bil ibada sahib al-hawa sahib hawa fa tadlis ma'ahu ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في الطريق فإني لا أمن أن تستهل طريقته كوهكنيكو طريقه فتهلك معه albarbahari Allah ƙara masa rahama yake cewa a ci gaba dai da magana da yake ta jan hankali dangane da tsokaci game da zama wannan ka rage shi wannan abin ya haske da dangane da zama da mutumin da yake sahibul hawa ma'ana ne a ƙida ta bid'a kamar ka ce a yanzu kai tsaye don a gane karatun ka rika ce dan faira ko dan haƙiƙa ko dan tatsi ne na fata an gane to zama da wannan hatsarinsa ba kaɗan ba ne a addini duk iriya da kai kake ji da cewa imanin kana kan sunna ka fahimta ƙida ta sunna akan hasken ƙur'ani da hadisi to zama da irin waɗannan masu idan faira ɗin ko haƙiƙa ɗin to zai iya gurɓata ma imaninka karatun manasatin da ya gabata shi ne zama da mutumin da yake ahalus sunna ne amma mai saɓo yana yin kaba'ira ya fi sauƙi a kan ka yi zama ko abota da mutumin da yake aƙida ta faira ko ta tsine da ire-irensu duk wanda yake kan aƙida ba ta sunnar manzon Allah ba to zama da shi hatsari ne idan aka ce a yayin ka maka maganar alhawa a irin littafin wannan da da muke karantawa ko ya ce maka mubtadi ba yana nufin wai kadai mutumin da ya bid'a ba yana mutumin da kai misali kadai maulidi kadai aqidar sa wala alata sunna ce amma yana yin maulidi haka dan bid'a ne ko to ba irin wannan ake nufi ba wanda aqidarsa asalin aqidarsa kudirin da yake da shi game da dangantawa Allah abin da ta da shi to sabanin abin da manzon Allah ya karantar ne ko shi dan bid'a ne to suna ce mutum dan bid'a wancan lokaci ba kadai dan yana yin waɗansu abubuwa kanana kanana bid'a ba a'a aqidarsa asalin aqida ba ta sunnar manzon Allah bace bai yadda cewa Allah yana sama ba ina fata an gane bai yadda cewa Allah yana magana ba bai yadda cewa ana ana Allah yana ji yana gani ba wanda kuma ne aqida irin ta jahamiya ta mu'tazila siffofin da Allah dangantawa kansa shi bai da su ba kuma baya dangantawa Allah siffar da Allah kira kansa da su a Qur'ani ko suna ko siffar da manzon Allah sallama ya faɗa wa Allah ko sunan da manzon Allah ya faɗa game da ubangiji su ba sa faɗan wannan suna da kuduri irin nasu daban ko a ƙarshe sun tafa kan cewa ma su galibi suka ce malamai su galibi abin su yan bidiya irin wannan abu ne guda biyu wasu daga cikin su sun tafa kan cewa babu wani abu mai suna Allah kin zaka sun ce maka baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabar baya yamma baya tsakiya baya kusurwa haka kenan babu ko kuma sai aqida ta biyu shine komai ma Allah ne kowa ma Allah ne komai ma Allah ne to duk wannan aqida guda biyu duk kafirci ce na fata an gane kuma me yin wannan aqidar duk irin ibadar da yake yi sallah azumi baya kalle-kalle ne baya cin haram yana kiyayewa ga wurdi ga waye kullun a cikin ibada yake to in bai tuba bai mutu akan ta bisa ilimi to ba zai rabauta ba saboda ba kidar da manzon Allah karantar da bayin Allah bace hasali ma cin karo ne kuma sabawa umarnin manzon Allah ne da kuma karantarwarsa da kuma kudirin da ya koya wa al'ummar sa har ya bar duniya ina fata ana ganewa to shine anan ya kawo yace a ci gaba da jawabin da ya mana rana ita yau cewa idan kaga wani mutum mai dagewa fil ibada a cikin ibada mutaqaffifan mutariqan fil ibada wanda zai nace da ibada kullun muridi kullun tarbi a hannunsa kullun azumi kullun baya magana ga qur'ani baji ba gani kullun karatun qur'ani kullun muridi ba shi da wani abu da ya wuce wannan in ba karatu ka sami shi nayi ba to wani wuridin sai yake yi amma kuma ƙudurinsa da yake kai na asalin ba wa Allah haƙoƙinsa ba ƙudurin suna ba ne ina fata ana ganewa to wannan zama da shi hatsari ne kuma zai koya ma kai da kace kan suna ɗin ma zai lalata ma ƙidarka domin zai zo nuna maka cewa ga wani abu ga wani ƙuduri aka sun wanda manzala ya karantar da al'umma har ya koma ga Allah ina fata ana ganewa to shine yake nufi yace kada ka launa da shi yace wala tasma kalamuhu kada ma ka yarda ka saurari zancensa mana in zai yi magana yau a ce ga wani zai yi karatu amma ba ahlus sunna bane ko dan faira ne to jin maganar sa ma kuskure shi addini karka ce zaka da ka ji me suke cewa ba ruwan ka dashi saboda kai ka yarda ba suna kan daidai bane to me zaka ji kuma gurin su me zaka kare a ciki mutum da zai fata awa goma ko ahirin yana ta bayani akan misalai da jawabai akan kore Allah ko tabbatar da Allah ba fa aya zai magana ta ko ko hadisin manzon Allah ba kawai bayanai ne cewa akwai wani ba Allah ba da yake da sufofi na ubangiji ko in ka samu ne ke kaman ɗariƙancin sa cewa shehun sa yana da wani hannu a gurin juya duniya ko saukarwa duniya albarka ko cirewa duniya bala'i kuma ƙin bin shehunsa shi ke jawo fitina ko talauci ko jinya a duniya ba yi mana ƙudurinsu ko da shi suna ta faɗa ai wannan abin da yake faruwa saboda ana taɓa shehunansu ne ko a nuno shi ya je kabarin wani daga cikin shehunan da shi yadda da su yana roƙonsu yana kai kukansu cewa wannan bala'in da yake faruwa tsadar rayuwa kaza kaza kaza kaza ku faɗa wa Allah a yayi mana ba ya nuna su ba to haga mai irin wannan aqidar dan me zai magana maka saurare shi sai sa ka ce kar ma ka saurari zancen sa kawai ka bar shi da abin da yake kai ka roka masa Allah ya shirye shi kai kuma ka roki Allah ya kare ka yace wala tadliz ma'ahu kada kai zama kar ka zama tare da shi fittariki ko da a hanya ne ya ce fa'inni la'amun saboda malaka ta ina jiye maka tsoro ban baka aminci ba na zama da irinsu da kuma sauraron zancensu to ba za a amincewa kai ma imaninka ba yau da gobe zai iya rifta ka cin wani abu ana laƙalli tusa maka wata shubuha da za ta baka kuma na ƙasu a aƙidarka domin aƙida ta fi ibada muhimmanci aqida ita ce manzon Allah ya shekara 13 a Makka kadai abin da ke kiran mutane shine su yarda Allah kadai za a bautawa a nemi taimako a gurin sa duk wani gunki da ake cikin garin Makka da kewayenta amar bara'a a ƙaryata shi ba shi ba kai har ya shekara kusan 10 ba a yin ko sallah kawai a lokacin ka yarda Allah shi kadai ne shikenan ka zama mutum a karanta ma Qur'ani ka ji ka yi aiki da abin da ka zaɓi ba a yin kusalla sai kusan shekara ta kusan tara ne ko goma tukuna ka ba shi ma yin salloli bayan lanto annabi to haga a shekin nan aƙida ƙudirin sanin Allah da siffofin Allah da haƙoƙin Allah da tabbata ka tabbatar mar kuma ka yadda da su to wannan shine abu na farko da mutum yake wajibi a kansa kafin ya maganar ibada shi yasa mai ahlari Allah masa rahama yake cewa awwalu ma yajibu alal mukallif ne me tasihu imani ba kai musulmi bane to ka inganta imaninka to ta yara ka inganta shi ma'ana ka je kai ilimi yaya mazalla koyar menene imani menene kudiri ne imani to sai ka je ka koya kuma ka inganta shi kafin kuma ka zo ka san ilimi akan shari'a da kuma sauran ibadu da ya kamata ka rika yi kenan yace domin ina jin bana maka bana baka lamunin cewa imaninka zai zauna lafiya yace idan ka bi hanyarsa kuma fatah laka ma'ahu sai ka halaka tare da shi domin su sun iya zanci zaka samu galibin su suna sun kware na ilmul kalam falsafancin magana zarar zanci ina fata an gane su maka wani magana da ta ruɗa makwalwar kama wanda ka kasa gane me ake nufi saboda ba aya ba ce ba hadisi ba ne ya ce ƙaulu ko madaratar rajula musaidin fil ibada mutaharifan bil ibada sahiba hawa fata da rizma'ahu wala tasma'a kalamahu yace ko ina ne fala tagayya fala taktarra bi kawl mubtadi'i yudhiharu tamassuku bil ibada yace kada ka rudu da cewa ga wani mai nacin ibada mai riko da ibada mai kiyaye addini amma kuma dan bid'a ne kar wannan abin ya rude ka in dai ba akan sunna yake ba to ibadar da yake yi din ma halaka ce shine muka sha buga misali da ake ga wanzu bayan magariba na zaka samu guri da yawa suna zaune suna yin salatin annabi amma wanda irin salati na irin kungiyarsa yake salatin ba irin wanda manzon Allah ya karantar ba kuma ya san na manzon Allah an sha karanta mar amma shi a kungiyarsa ba a yin irin wannan salatin in ma kuma ana yi to a ƙungiyarsa ƙudurinsa yin nahi salati na ƙungiyarsa ya fi wancan da manzan Allah ya koyar daraja da dalada a gunsa da haka ba zai yi wancan da manzan Allah ya karantar ba irin nashi zai yi wanda ke ƙungiya kaza shi ma nashi daban mai ƙungiya kaza ma nashi daban kuma kowanne yana ɗauka ran cewa nashi ne kaɗai tsira na fata an gane ba ga wannan duk zaman da yake na ibadar in dai akan ilimi yake ba wai takalidi kawai yake ba to ana jiya mar tsoron ya je gaban Allah bai taɓe manzo Allah masallaci ba saboda manzo Allah bai koyar da nau'in wannan salatin ba ina fata ana ganewa shine sharrin yin bid'a shine kuma illar tafiya akan aqida wacce ba manzon Allah bane ya koya hatta azkar da ake baka in ka shiga wata dariƙar daban in ka shiga misali tijaniya akwai aurat din su da suka karantar da mabiyansu za a baka ka rike in ka shiga a kadiriya su ma akwai kalan nasu daban ba irin na 'yan tijjaniya ba in ka shiga ne shakabandiya su ma kalan nasu abin daban to ko da an yi dace manzan Allah ya faɗa cewa mutum idan ya zauna da safe ya yi salati ko wuridi iri kaza ga abin da zai samu na lada da kankarewar zunubi sai zanto a ɗariƙar da shi aka bashi irin wannan azkar din ne amma shi a ranki da yake yin muridin yana ji a ranki cewa shehunsa ne fa ya bashi ba fa ji yake cewa manzon Allah bane yace ayi shi ma yake kuna gane abu sabanin kai da kazo aka yantar da kai cewa manzon Allah ya ce duk wanda ya waye gari ba sallar asuba yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lak lahul mulku lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir sau 100 za a bashi lada kaza a daga madaraja kaza ya tafi dan bayani da falala akan wannan yace duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alalim sau 100 bayan sallar asuba da bayan la'asar ga abin da Allah zai bayyana darajoji kaga wanda ya ji wannan sanda kake yin wannan zikirin kana ji a ranka cewa manzon Allah ne yace kai kuma kana bin umarnin waye manzon Allah ne shi kuma koda irin wannan aka bashi kisan da yake yi yana bin umarnin shehun kungiyar sai kun gane bambancin kuma ana su baka isa kai wannan ka samu wanda aiki so ba sai in shehun ka ne ya baka kenan kai baka da yanci sai ka bi ta hannun wani shine zai nuna maka hanya ka ba abin da ya faɗa tukun na ka samu zuwa gurin Allah shi ne wai zai haɗa ka da Ubangiji ita kuma a sunna manzan Allah ya faɗa a fili ya gaya wa sabai kuma su karantar malaman suna kuma sa ta karantarwa tun daga zamanin har ƙarshen duniya insha Allah cewa ku zo ku ba hanyar manzan Allah kyauta ake badawa ba sai ka zo ka zama muridi ba ko ba har sai ka zama wani mataki bane da zaka iya bada wani zikiri da za a je a yi shi kuna gane bambancin ku to irin wannan shi ne bambancin sunna da kuma bambanta wanda ke cewa bid'a yasa zama da irin waɗancan da magana da su ta addini to hatsari ne da iya lalata kai ma imanin ka ba tare da ka sani yasa ka yantu ka bi maganar manzon Allah kai tsaye kuma kana yi a ranka cewa kana bin umarnin manzon Allah ne shi ya koyar ga hadisi a cikin Bukhari ga shi a Muslim ga shi a Ibn Majah kaza duk gashi na fili ana ta karantar da mutane so haka sai ka rika ji a ranka cewa kai kana bin umarnin wa manzon Allah ne shi yasa wani mai hikima yake cewa yace ahlul hadisi humu ahlur rasuli wa illam sahibu nafsahu anfasahu sahib masu malaman hadisi da ɗaliban hadisi wayannan su ne asalin jama'ar manzon Allah su ne asalin mabiya manzan Allah ya ce ko da ba su rayuwa tare da manzan Allah ba to ai suna bin maganganun manzan Allah ne duk abin da zai sai ya tambaya yaya manzan Allah ya karanta sai ta masa ga hadisi a cikin bukari ga hadisi a cikin mawadda ga hadisi a cikin kaza sai kaga an karanta ma haddathana kaza an kaza an kaza an maliku an waye har azo kan sahabi har kan manzon Allah kai tsaye a bude kaga inda ka tafi hankali a kwance kuma kana kan haske tamma da kuma bid'a yake shi kuma koda za a bashi to sai an bi da shi to din su hanyoyi kuma a nuna masa muhimmancin shehun da zai bashi wannan abu kuma dole sai yayi wa shehun nan ladabi da biyayya kafin wai ya samu shiga a fadar Allah haka kuma sunna ba haka bane na fata kuna ganewa yasa a sunna ana yanta mutane ne ba bautar da su ake ba ana nuna ba ka bi Allah ne ka bi manzon Allah kai tsaye kana da kima a gun Allah domin kai musulmi ne ba sai ka bi ta hannun kowa ba ka zo fadar annabi tana buɗe ka je ka shiga tafiyar ka kawai Allah samu dace yace ina miki yace wala ya tarko dukkan mutane yudhar at-tamassuk wal ibada waz zuhud karka rudu cewa ai mutun ne mai nuna zuhudu ai mutun ne mai alwaru gashi da tsantsani gashi da kiyayewa duk wani abu da kake ba na ba na shari'a ba baya alaka da shi yana kiyayewa amma kuma dan bid'a ne a aqidarsa wuridin da aka bashi na kungiyarsa salatin nan da yake karantawa a kungiyar da yake kai yana da kudiri a ran cewa ya fi karanta qur'ani sau dubu kaza kuna ganewa to haka mai wannan kudirin a ya fita alayin musulunci kuma domin duk musulunci mu manzo Allah ya gaya mana cewa babu wani littafi da zai kai ma qur'ani bari har ya fi shi shine wannan ka faɗa harafi ɗaya a ciki ka karanta da kyakkyawar niyya za a baka lada guda goma har manzo Allah mana bayani cewa ba fa ina nufin idan ka ce alif lam mim harafi ɗaya bane a idan ka ce alif lam mim to harafi uku ne yanzu amma shi an bashi a kungiyarsa cewa ga wani nau'in wuridi ko nau'in salati in kafa da kafa daya ladanka ya fi wanda ya saukar qur'ani sau dubu shida kuma ya yarda kuma ya amince kuma yana yi to haka wanda ya shiga layin ne bid'a da bata da haka idan ka kira katin qur'ani ka damu da katin qur'ani zai iya ce maka ke me abin damuwa ne bala da kake so bane karanta salati eh kai ka tafiyar ka uzurinka to haka daga kayar da ya raba ka da ƙur'ani shi kuma musulmi in aka raba da ƙur'ani to shi kenan an halaka shi na fata an gane shi ne muka bada misali kamar mutum ne a bashi babbar waya yanzu ce ake yi mai tsada a wayoyi iphone nawa ce yanzu kuma babbar 16 ko to a ce an baka ita babu sim tana da amfani a wurin ba ta da amfani ba ta da amfani a gurin ka kawai kana da kwan banza ne kawai babu sim bare ka sadatar ma bare ya dauki ai haukan na tsin kowane relative ne ma so musulmi babu qur'ani kusan kusan haka yake to haga daga an ce ma ga wani abu zaka yi yafi qur'ani sau 6000 kuma kai yadda to dan me zaka je ka koyi karatun qur'ani haka ba zaka koya ba kuma dan me zaka karanta shi ko da ka iya ba zaka yi ba tunda ga wanda ya fi shi gwadi gwadi to wannan shine illoli da ake samu a gurin bid'a Allah ka dare imanin yace wat tamassuk ko mutun ne mai riko da addini kullun gangangam wa yusalli yana yin sallah billahi cikin dare ko yace kama da afamiya ne fama dama indahu hawa matakar da shi mai bin san zuciya ne wa bid'atun yana kan bid'a ne yace falata sahal fi kada kai sauki a lamarin sa kada ka ce a to ai wannan ba an damuwa malamai ne masu kokari masu zuhudu masu takawa masu kiyaye halal da haram baya cin ma abinci sosai sai ta dabino ne guda biyu ko ku kenan sai goban gari ya waye kuma wannan ya ba kansa ne kai wahala dan ba manzo Allah bane mai koyar da hakan tukunna mun karanta hadisi da yawa ba ma tarin yawa manzo Allah yana son nama gashashe ko dafaffe a naman ma yana son cinya ta gaba kafar gaba ko sallallahu alaihi wasallama yana son abu mai sanyi mai zaki kuma yana ci yana sha yana son abu mai daɗi duk ga hadisan da yawa shi kuma sai zai saboda zuhudu ba zai ci ma abincin koshi ba in zai ta abinci in ya samu wani buhashe fura sai ya tauna haɗe shi kenan wannan ba kansa wahala ne kawai duk wani haka ba wai wai addini bane ce maka haka zakai hasali ma Allah ce wai ul man harrama mai zinatullahi zaka zibadihi wa tayyibat min rizq min rizq Allah ya riga halatta musulmi ne mahalaka ta abinci ya halatta ka ci abinci mai kyau inda kudinka na halal ne ba daidai ne a musulunci ka sa kaya mai kyau da kudinka na halal ce daidai ne da manzala ya ce wa sahabbai duk mai girman kai ko da kwatankwacin kan jan kiyashi ne ba zai shiga aljanna ba sai suka ɗauka cewa tsafta da ado alamun girman kai ne suka ce ya manzan Allah yanzu mu mutane ne muna son mu yi ado mu sa kaya mai kyau mu yi kwalliya shi ma girman kai ne ya ce wannan ba girman kai ba ne ai shi Allah ma kyakkyawa ne yana son duk wani abu mai kyau yana son kwalliya Allah yana son abu mai kwalliya in dai na halal cito ya manzan Allah ni ina so na dafa abinci in ta ba mutane shi ma girman kai ne ce a duk wannan ba girman kai bane to ya manzan Allah menene girman kai sai ce kin gaskiya da rena mutane abu guda biyu ne girman kai mutum mai kin gaskiya da kuma mai rena mutane shikenan girman kai ya tabbata amma duk wanda ba wannan ba ba na ka nemi kudin ka na halal ka ci abincin halal ka sa kaya mai kyau ka yi kwalliya ka saka turare wannan sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam duk ya halatta tunda yana son kanshi a rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam to wai zakka da kai sauki game da dan bid'a yace wabtada anhu gatul ibtiadi kuma ka nisance shi nisanta mai girma ma'ana in dai mutum dan bid'a ne duk yanda yake riko da addini ga yawan rike tarbi ga yawan zikiri ga yawan kaza kaza kaza to ka nisance shi kar kana hire da shi domin zai iya gurbata maka imanin ka baka sani a da lokacin muna yara kwana kwanan nan duk gashuwa in wata maulidi ya kama ranar sha ɗaya ga watan maulidi da daddare ake taron maulidi a kofar khalifa haka ne daga nan ba za ƙara yi ba sai rana ita in ta zago sati kenan sai a ce an yi yau ne haihuwa wannan kuma suna daga nan shi kenan sai bari to yanzu ba kullun ne yanzu mu da kyara mu muna nan kullun kafar ka karfe ɗaya zaka za ta kiɗa ana ta kiɗa wai maulidi ake to maulidin wa in kaga an daina to sai azumi ya zo sai a daina kuma bayan azumi a ci gaba da yi saboda wanda yake yin wancan din ba shi da hujja a ilmance a rubuce a littafi na musulunci da ya kare wannan abin da ya yi na sha biyu ga wata ɗin da haka wanda zai a wanda ba sha biyu ba da shi da shi duka ɗaya suke in ka cewa mai wanda ya a yanzu ba a dada yake ba to wanda ya a wancan ɗin mai hujjarsa to shi ne shirin bida kuna ganewa yasa ba za ka ji wani malami a kungiyar yana inkarin masu yin maulidi kullum kullum din ba babu ba a taba ka taba samu ba domin shi ma da ya asha biyu ga watan ba hujja ake da shi bane ilimi kun gane abin da ake nufi yasa malamai suka sha ba da misali cewa idan da addini ne me yasa babu a cikin ahlari babu a ishimawi babu a iziya babu a risala babu a askari babu a muktasar kan ma ka shiga hadisi babu babinsa a ciki to haka tun da bid'a ne kai da kai a wancan wani ma ya ga dama shi ma sai ran da ya ga dama kuma ga sharan waya gari ma bayan ma na manzon Allah na kowa ma yi ake to yanzu wata rana kana zaune sai ka ji wani a garin gasho ma an ce mai maulidin wani ake sai zama ban kan birthday kawai kuna gane shirin bid'a ya suka ce to din mai bid'a kar kai sauki a lamarinsa kar kai alaka da shi ba ruwanka da shi ka bar shi da kayansa kamar addu'a Allah shirye shi kai kuma Allah tabbatar da kai kan sunna kana masa addu'a cikin dare a sallarka ya Allah wani ka shirye shi shikenan kai gama naka kuna gane abin da ake nufi to yasa yake cewa anan ka nisance shi nisa mai nisa yace wa kama qala ba'du salaf kamar yadda wasu daga cikin magabata suka faɗa al-iktisad fil bi fi sunna khairun min istihad fil bid'ah suka ce mutun ya takaita ga sunnoni nan da yawa na manzon Allah guda biyar ko guda goma misali sai shi yazo dan ni guda biyu ko guda uku sunna ce ko to wannan ya humar sauki sama da mutumin da yake kirkira da kuma naci da dagewa akan yin bid'o'i ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kun gane me ake nufi misali abubuwa da ga suna ta maka sunna ne na manzon Allah ma'ana ana so ka yi su ka dawwama akan su domin kana koyi da manzon Allah ne to haga ai suna na ba tafi miliyan ba za ka iya yin su gaba ɗaya ba sai da ka ta yin abin da ka ya bayyana maka da abin da ka samu damar yinsa sai ka tafi a kansa to wannan irin zaman da kake ya fi maka alkhairi sama da mutumin da yake zaune yake ta kirkira nasin kirkiro bid'a da ana maulidi guda daya ran 12 ga wata shikenan sai baɗi yanzu kuma gashi an waye gari wanda yayi wannan 12 ga watan fa shi za a gayyata kuma a wannan watan da muke ciki sai ce ai mun je maulidi ne to maulidin wa kaga ya zama ba addini ba kenan to maulidin wa kuma har za a waye gari ba ma an bar ma maganar na annabin ma an shigo na waɗansu mutane maɗaiɗaiku maulidin shehuwa ne maulidin malamwa ne maulidin haka za a ta tafiya to shi ne bidi'a kenan da haka mutum ya kiyaye yinta in dai an ce ma bidi'a ne ka sani to ka nisance ta domin ɓata ce gaba ɗayanta tana kai mutum ta baro shi ne ba tare da ya ankara ba kuma malamai suka ce idan kai bidi'a guda ɗaya to a sanda kake yin wannan bidi'a ɗin kuma to ka jefar da sunna ɗaya ne in ka ƙara bid'a ta biyu to ka jefa da sunnoni biyu domin ta bid'a kishe sunna ce ba su haɗuwa a gu ɗaya kamar da kasan da haske da duhu ba za su haɗu ba to da sunna da bid'a ba su haɗuwa kisa diyan da za a yace a zo a yi wani haɗin kai tsakanin mai bin sunna da mai bin bid'a to ba zai yi ba sai dai a ce a zo a yi bada kolin dalili duk abin da za a yi a nemo hujjarsa a ƙur'ani da hadisan manzan Allah kuma kowa sai ya bi to shine za a samu haɗin kai amma ce in tafi da bidiyar tafi da bidiyarsa kai kuma ka ɗauki sunnarka kuma ku zo ku yi wani maja ku zauna ku ci gaba da rayuwa to ba zai yiwu ba domin idan kai kana sunna ɗaya to kamar kana zagin sa ne shi da yake bidiya ɗaya kuma in ya bidiya shi ma ɗaya kamar yana ƙare tabi da kai kai mana sunna guda ɗaya ne kaga ba za a haɗu ba kenan to Allah tsare imanin yace fa qawluhu wala tamshi ma fi tariqi yace hadha adafun ala ma sabaqa min tahdhiri min tahdhiri min suhbati almubtadi'a yace wannan gargadi ne malam yama da jan kunne akan kada kai abota da dan bid'a kada kai zama da alaka da dan bid'a karkai in ya gama labudda gurin zaman ku daya ga gidanka ga gidansa to ya zama alakar ku da shi ba ta zama a zauna a bude ba ce ina fata kuna ganewa sai ka nisanci abin kada zama abokin hiranka abokin kaza ɗinka to yau da gobe zai rika tusa maka wani abin da kai har ka waya gari ma ka saba da shi ko ka gani ba ma wani abin damuwa bane ko kai zaka faɗi ka ce zaka faɗi ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kuma ya ce inna lillahi wa inna ila ibrahima to ta za ku faɗi da shi kai ka kaɗe ta Allah da cewa shi kaɗe zai iya shi kuma ce bayan Allah akwai wani daban da ba Allah ba da shi ma zai iya za ku zauna da shi lafiya? haga babu maganar Allah tsakanin ka Allah ka tsare imanin ya ce mu za ta fahimko da zama da su farrasulu haddara min hada manzan Allah ya gargada al'ummarsa game da alaka da zama da yan bid'a faqala sai ce iyyakum musatul umuri ina gargadarku ina jan kunnen ku kiyayi kirkirarin abubuwa da sunan addini abinda manzon Allah bai kawo shi ba sahabban nan guda hudu ba su kawo shi a matsayin addini ba daga baya wani fito da shi ta kuma addini ne to ku nisan tahi inji manzon Allah ba ku ba shi in ba za ku iya hana mai shi ba to ku koma jefa ku samar ido ba ruwanku da sha'aninsa yi kayansa kuma ku tabbata akan naku da kuka samu daga manzon Allah har ku mutu akai sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum dinan da yace ai hada tahadiru wannan gargadi ne jan kunne ne kamar bahaushe ce ka shedinka ina hana ka karka yadda kai kaza ko yau yace wa qala eh haka ne yace wa qala kuma yace ko sharul umuri mulsatuha mafi sharrin al'amari shine da ta kirkira kuma ga ce addini ina fata an gane saka ji suna cewa ai wai ba wai dukkan abin da manzon Allah bai yi wai ba shi yake ce bid'a ba to an ji manzon Allah bai yi ba to amma wai ya hana haka suke cewa za su badda ma hankalinka idan kai baka ba ɗalibin ilimi bane ko ko kuma kai da cewa ai aka ce bid'a ai wani abu ne mai fadi ko na ji wani wani abun ma abun ka tausaya masa ba abun kai kuka ma da hawayenka wai wai hadda magana fa kan cewa wacce wacce sakwara annabi ya ci bai ci ba to ai bid'a ka ji wannan magana kuma wallahi a matsayin malami yake malami ne mai girma kuma yake faɗin wannan dan wake annabi ya taka ta sahibi da ai kika jifi maganar fa kaza babban riga malin malin annabi ya sa a to ai bid'a ne kaga cikin sai rikita mabiyansa su kuma su kabbara sa jin dadi ka aishe shi akwai jawabi to jabun banza ne ba na ilimi bane wallahi muna yara anan anan nan nan masallacin can ko can yawa ana taruwa eh lokacin mula yara kanana ana taruwa zai zo kunna karatun sai na ta fama sai ya leko ya kallo ya kofa haluru to kuna ce mana yan bid'a ko to annabi ya sha shayi ne saboda ku sai ba mai shayi a nan lokaci ta ce a a su da kuma yan bid'a ne kaga bai san me bid'a ba me ake nufi da bid'a shine a farar da wani abu a kirkiro wani abu da sunan addini a ce idan kai abun akwai lada amma asalin abun ba shi da tushe ba shi da umarni a cikin Qur'ani babu hadisan manzon Allah kuma an ce addini to shine bid'a malamai suna yawan kawo maulidi saboda shine zaka fi ganewa farar ɗaya kawai saboda ka kowa farka ga cewa ana maulidi ana ta maulidi ko amma duk wanda ka tara ilimin ce ka ce masa ina hujja akan yin maulidi ya kawo aya ko hadisi ingantacce ba zai kawo ba sai dai kawo jawabi da philosophy da bayani da misali ba ga na ba ilimi bane shi kuma shi kuma ala ilm qala Allahu wa qala rasuluhu shine ilimi kawai duk wani abu da ba nan ba ko maganar sahabi ce in ta tukar da maganar hadisi ko ai ai ba za a dauke ta ba bare kuma to wani ma da ba shi ba ina fata kuna ganewa to aka ce bid'a ba ana nufin bid'a ta alugal larabci ba a'a bid'a a yaran addini domin a yaran musulunci shari'a akwai abin da suke cewa istilahi na malamai terminology kenan yanzu idan ka je ka samu injiniyoyi suna da abin da suke kiran sunayen waɗansu abubuwansu wanda idan kai ba injiniya ba ne ba in suka faɗa abin to ba za ka taɓa gane da ake nufi ba kai ka san wani abu daban da wannan sunan amma su a gurinsu ba yi suke nufi ba in ka samu likitoci su ma akwai kalan nasu in suka faɗa abu kaza kai ka iya turanci to ba naka ake nufi ba nasu ake nufi to ilimin shari'a haka yake tafiya na fata an gane za a ce bid'a fil lugha abinda ake nufi a yaren larabci shine kirkirar wani abu saboda babu shi dazu shi sallah fada yace yace ka ga wa mutane kamar zalla qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wala adraku ma ma adri ma yaf'al bi wala bikum kace musu ba ni bane dan na farko a cikin annabawa da tan kafin ni ma ai an riga an yi dan annabawa da aka ce bid'a a yaren shari'a shine ka kirkiro wani abu yace ihdathun fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu abin yayi kama da addini za ce maka idan ka karanta wannan addu'ar kafa daya ladanka ya kai na annabawa 70 ba suna faɗa ba za a baka wani wani wuridi yace duk wanda ya karanta shi zai samu ladan annabawa 70 saman ka ce ina hujja babu a cikin Qur'ani babu a hadisin manzala ingantacce to wannan sunan sa bid'a hmm ka gusa zuwa ko tafsiri ko na azumi ko to kaga shine ake cewa bid'a zaka ashe la budda sai ka tashi kai ilimi domin kada a ji a rude ka ta ce maka ai yana magana kan cewa ai bid'a ne yin kaloli hefara nau'in abincin da ake ci a kasar su miyar kuka ai bid'a ce to kaga dukkanin na maganar addini anan gurin ina hankali anan ana maganar addini ana maganar bayani na ilimi Allah ka tsare imanin to shine ake nufi yace ina muke yace wa rasulullahi hadara min halaku yace bid'atun sharrun min al-ma'asiya ita bid'a fa sharrinta yafi na sabo kaba'ira yanzu sharrin bid'a yafi sharrin zina sana ka ba'ira ce ko saboda muninta ne ma Allah ya ce wanda ya taba yin aure in aka kama shi yayi zina a kashe shi ko ba haka Allah faɗa ba a jefe shi har ya mutu wanda aka same shi ya saci kuɗi ko wani dukiya da ta kai wani nisabi ta kai matsayi kaza in dai a cikin hirzi ne a gunda yake da kariya an kulle an rufe ya zo ya balla kuma shi ba ɗan gurin ba ne ya balla ya kamar ɓarayi kenan ya ce a yanke masa hannu ba wani sabo ba ne kama sharrin bid'a yafi na na wannan mana dan bid'a sharrin sa a cikin al'umma yafi sharrin maznaci yafi sharrin mai mai sabo yafi sharrin mai shan kayan mai sharrin dan bid'a domin shi ya dauka cewa addini yake kuma zai rudi mutane da yawa suna kwaikwayon sa yanzu ka duba fa an maido matasa cewa wai ka tara gashi ma addini ko ba haka bane ka tara gashi ma kuma ka taje kai shampo kamar dan daudu wai shi ma addini ba gaya suka dauki mu su aqidar su ai ai su ɗan fayar abun suna addini ne ai siffa su ce ma a ganka da wannan abun an nuna matasa cewa ka race hoton wani a wuyanka kana fama da shi addini ne ko ba haka suka tafiya ba za ga su shiga su ta musamman ce su ya su ne mai irin aƙidar daga ya ga mai irin ta zai iya gane shi da su sa da waɗansu alamominsu su haka wani shi ake cewa bidi'a Allah ka tsare imanin su kuma suka ce malamai na sunna babu wata shiga da aka keɓe cewa ko da malamin addini ne inda ni sunna ne to ba masa wata shiga ta musamman da zai rika yi don ya nuna kansa daban da sauran mutane ba a'a ya yi shiga irin ta al'adar gurin da suke rayuwa na fata an gane menene yake mutunta mutum in yayi kallon in shigar a wannan garin nasu to sai shiga irin wannan saboda ya kare martabar iliminsa ko kamar yanzu ga irin area ta mun nan arewacin najeriya sai ka ga mutum da necktie ya yi sokin hagami za ka ɗauke yi kawai ɗan gaye ne kawai kawai ɗan gayu ne saurayi ne mai ƙaramin shekaru kawai shi ke nan kawai ta ma ga shehin malami mai tafsiri kuma ya shiga muku da necktie ya a sokin kaga ya zub da ƙimar ilimi da ya kirishi amma ce sai ya yi kansa ta mazaya sai ya saka alkyabba sai ya naɗa wani rauni yana fama da shi kullum kullum wannan ba saboda mu anan ba al'adama bane haka ba ɗabi'ar ba daraja a gurin bahaushe ne ka sa babban riga da hular ka irin wata ka iya saka shi ken ka gama adanka na bahaushe ka kuda adaka to amma sai ya nada mata rawani hular kuma kullun sai an ganki da rawani to wannan kuma bid'a ne da fata kuna ganewa yawa kullun yana fama da alkabba shi ma bid'a ne kullun sai ka saka wani kirami kana yawo da shi dan ka nuna cewa kai wane ne a ilimi shi ma nan ba daidai bane duk shi ma ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba a gane malami ta siffar jikinsa ta kayan da ya saka ana gane malami ta abubuwa guda biyu aikin da yake yi da kuma maganar da yake faɗa zai faɗi maganar ilimi kuma za a ga aikinsa na masu ilimin ne amma ka ɗauki wannan kaga ka shiga wani layi daban har ma ya zama doka ko dole sai ka saka waɗannan in ba ka ba za a kore kama ƙungiyar Allah ta da imanin to haga fal mubtadi'u shi dan bid'a sharrun min al'asi to sharrin sa yafi na mai yin aikin kaba'ira sabo yace fa yajibu an yantabaha li hadha al'amru wajibi ne a fahimci wannan wani malami mai hikima wata ran zai karanta kanta da mutane aqida ne tauhidi sai yana karatu kamar ga sai ce daliban sa ya samu labari wani mutum ya zo shi ya sha kayan maye a mayen nan da ya hau daidai sha kuma har ya zo ya yanka wani jinjiri aka ta alkaba'i aka ta tsinuwa aka faɗi mummunar magana sai aka tashi sai ya ce to washe gari an zo karatu ya ce to an samu labari wannan mutumin fa al'amarinsa ya yi nisa har ya ɗauko ya samu wani ƙatar rago ko sa bai ambaci sunan Allah bai kira sunan wani kawai yanka wannan abin sai mutane ba su ji nauyin wannan abin ba a zuce su sai ya rabu da su sai ya zo karo da uku sai ce to kuma mummunan labari ya faru ga mutumin na aka ce me ya ce an same shi ya yi zina da mahaifiyarsa kaga sai tsinuwa sai la'anta sai alkaba'i sai su ina ga duk karatun da muka ce da ko kuma fahimci menene tauhidi ba shan giya ne kaba'ira ne kafirci ne in dai bai halatta ba kafirci ba kaba'ira yayi zunubi ne wanda zai shiga wuta amma in dai a haka ne shiga wutar to zai fita daga ba saka sha aljanna kisan kai kaba'ira zunubi ne mai girma ina fata an gane in ba halattawa yayi ba ko ya shiga wuta zai ga prisoner sa ne ya koma aljanna zina da muharrama kaba'irar zulum ne ko amma tunda ba halattawa yayi ba shi ma za a masa uba ne zai tafi aljanna to amma wanda ya yanka da sunan wani ba Allah ba ya halatta haka shi shirka ne saboda ka shi wannan da yanku daga yankan ba komai bane shi fa mushriki ne da zari ya mutu aka fa ba shi ba Allah kwata kwata ko bai halatta amar sallah ba bai halatta amar abin da ya sha makabartan masu musulmi ba amma wancan kawai an san tantirin din giya ne kullun yana abasha kullun yana kaza kullun yana walawa yana neman karuwai ba shi da aiki har sai zuwa faɗi ya mutu ai dole za a masa wanka a masa sallah dole ne tunda an yi da musulmi ne za ka kuma tana zuwa yana zuwa masallaci wata lokaci a hakan ba a zangalar ba zai sallar eh sai zai kabbara kawai ya tsaya kam har a yi sallama ya danna wata are ce har an gama ne ai ba ruwan saboda ba hankalin sai yake ba in dai tun da duka abin da ke wannan kaba'ira ne amma wanda ya yanka wani abu da sunan wani ba Allah ba kamar irin malaman nan matsafa masu rigar malinta amma kuma su matsafa ne ana zuwa gunsu su yi addu'a zai a ce a kawo bakin taure kaza a kawo kaza akuya kaza a samu kuliya a binne ta ba suna yi ba ta ga wannan mushriki ne ko a korata da ranta har ta mutu ko a tona rami a binne dabba da ranta saboda tsafi ta ga wannan matsafi ne kuma kafiri ne in yi mutu haka shi saboda aiki ne na kafirai to azin ne ke faɗa musu to shi sa kaga bambancin tauhidi da muhimmancinsa in dai mutu akan tauhidi yake duk saban da yake yi to ana samar rai in ya mutu zai iya shiga wuta amma ƙarshen lamarinsa Allah zai fitar da shi a saka shi aljanna tunda bai mutu akan shirka ba na fata an gane wani ma Allah ya kudurarsa sai gafarta mazunubinsa ga ya saban fa amma tun da yana da tauhidinsa da dai mai kyau ne sai Allah ya fitar da shi daga ba zai masa kashi autar ba sai an yafe masa tafa janna kawai saboda falalar tauhidi zaka gano wannan hadisin bitsaka zalla ga cewa za a tasar da wani mutum tashin kiyama a fitar masa da fayil din sa na zanubai rata 79 in aka bude fayil daya manzala ce iya ganin ka ne girman littafin iya kallon ka kawai kuma gaba ɗaya kawai sako ne a ciki sai a ce masa ga fayil ɗinka ka duba sai rinka dubawa ya yi kaza ranar kaza ga watan kaza ya je guri kaza ya yi kaza ya yi taɓa ɗin saɓo kasa kasa kasa kasa kasa sai ya gama karantawa sai Allah ya ce masa to wannan laifin da ka yi ka yarda ka yi sai ce Allah ya yarda ya yi to a ba ka ganin cewa masu rubutu na mala'iku sun cuce ka sun ma ƙari ce a ya Allah ba su ƙara komai ba haka ne duk abin da aka gani a ciki ya aikata ta to kai yanzu kana da wani alheri da kai da za a ɗauko a gwada da wannan sabo ɗin fayil ne ta sa'in da tara ce ya Allah ba ni da komai saboda ya riga ya ruɗe ya gama tsorata ce ya Allah ba ni da komai na alheri sai ce a kana da wani alherin ka guda ɗaya mu kuma a gurinmu musu Allah ba a yin zalunci sai a fitar da ta takarda 'yar ƙarama an rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah kalmar shahada kenan ko to ai wannan ka yadda da wannan kalmar kuma kanta ka mutu ai ta gace to ya Allah yanzu wannan ita takarda yar kadarama ya ubangiji wannan fayil din guda 99 ina za a hada su ai kawai kawai ya sallama kansa zai tafi wuta ne kawai Allah ya ce a dai gwada su daga ta ɗauki waɗannan fayil ɗin a saka a hannun mizani guda ɗaya a ɗauki kalmar shahada a hannun mizani guda ɗaya saboda tashin kiyama ana gwada koman ɗan adam ne aikin naka sai an gwada fayil ɗin ma sai an gwada kai kanka ma sai an gwada ka kuma ana samun wannan nauyin ne bargudan nauyin imanin ka ne nauyin ba wai nauyin jiki ba ne ina fata ana ganewa ke sa lake cewa duk dan areci wanda dawul mawadinar kisro yawmil qiyamati dan tashin kiyama ce duk za mutane ma'aunan ba iri ɗaya bane abun nufi kenan ma'auni ba na kadai aiki bane har karan kanka ma sai an auna ka fayil din rubutun da aka yi game da kai ma sai an auna su to sai kaga kalmar shahadar nan da yayi tarin jayi duk waɗannan zanuban da ya tara littafai 99 da aka kaga ya mutu dai da kalmar shahadarsa da imaninsa amma kuma sahibul mu'asi ne ƙarshen lamarin sa manzala ce sai ya tafi aljanna kaga anan me yake nuna maka bai mutu akan shirka ba tare da cewa fa yayi sabo yake ba ji ba gani duk wani kayan maye yana sha sata yana yi zina yana yi wani ne kuma yi yake amma dai imanin sa yana kan mai kyau ne aikin sa ne aka samu kurakure da yawa dan an nuna maka bambancin sabo da kuma bid'a shi mai bid'a yana yin abin da ba Allah bane yace ayi ba manzon Allah bane yace ayi kuma yana ji a ran cewa akan daidai yake yasa shi ba zai matu ba gan jira ma ka tafi kiyama tafi aljanna shi haka yake ji a ransa saboda an bashi wani salati guda daya an ce in ya karanta ya fu wanda ya kanta Qur'ani sau 6000 kuma kullun zai kamar sau 100 haka je shi wani special mutum ne ran tashin kiyama to shine bid'a da ake ta magana akan ta littafin nan din kenan Allah ka tsare imanin da haka sai ke cewa ina ne fal bidatu sharu ina ne ko eh yace wala tamshi ma fi dariqi li annahu yu'taru alayk fika kada kai tafiya tare da shi a cikin kowace irin tafiya domin zai tasiri a cikin ka wayadiko wayudkilu alayka bid'ahu kuma zai tusa maka idar bid'a sa tare da kai zai koya maka bid'arsa na fata an gane kai kana kan sanna amma kana yawan zama da su yau da gobe yau da gobe ka kawo ya gaji kai ma ka zama dan bid'a baka sani ba yanzu akwai ɗin san gwani da ka ga duk wanda yake yankin gurin zaka samu yana da ɗin siffofi irin na jagororin bid'ar anguwa kuna ganewa ba za kun gane abin da ake nufi abin nufi akwai anguwar da yanzu ko a gashuwa idan mutum a wannan angon yake to za ka samu inda mai san addini ne kawai bai yi aure ba ya rikide ya zama ɗan bida yawo kullum da tarbi a hannunsa a gane bida ne ina ba an gane kullum tarbi a hannunka kuma na ji a ringa cewa wani ibada yake mai muhimmanci a madadin ya saki tarbin ya ajiye shi yana zikirin sa ba wanda ya sani sai Allah tun da ya ba ce ka yarga ba ko in isa gaba da kake kai tayin kayanka Allah yana yana ma rekodin da mala'ikunsu suna rubuta maka babu a kwange kuma a cikin lamarinsu ba sai kana ta yawo da shi dimin da'iman wa adam ba wani aka samu kullum a yatsansa ya saka wannan kawunta din kullum kawai yana ta fama da shi wani kuma tarbi zai rike ta fama da shi duk inda ka gan shi haka duk inda ka gan shi haka duk inda ka gan shi haka ko idansa ko da shi haka kuma ya ɗauka cewa addini yake ko ibada yake ƙarhenta ma rika ji a ringa cewa wanda baya yin wannan abun to yana da nakasu a addininsa to da ire-iren nau'in bid'a iri daban-daban ko yace to Allah tsare imanin yace li annahu yusarifika yace wa anta la siyama yace musamman ma wa anta tuhsinu zanna bihi idan kana masa kyakkyawan zato saboda yayi siffa ta kamala gahi da siffar kamala gahi da dagewa da ibada to za ka gina birjika za ka yinka gina yin wani abu in dai ba karatu kake yi ba sai ga cewa kawai tun da malam wane na abu kaza kawai kuma suka fara yi haka ake galibi ko ya suka ce idan mutum yana kan layin karatu na addini to haƙi ne fa ya gane cewa wani nauyin da yake ya Allah ɗaura masa to ayyukansa ma su zama daban da na sauran mutane karka na yin wani abu wanda ba akan sunna bane domin awwamu na sa tsoka su ah ai malam wani ma na yin kaza shi ma kai sa ga fara yin abu saboda shi ba sai ya je ya karatu ba domin yana ganin kai mutumin Allah ne kai bawan Allah ne zaka da abin da kake yi za su tsoka kai shi ma addini ne kuna ganewa to sa ga irin wannan dole kana tafiya da mutane a aikinka da komanka akan sunnar manzon Allah in abi ya faru a ga na tsarin gidanka an zo aure gidanka ka kwatanta sunna an yi mutuwa a gidanka ka kwatanta sunna komanka aga kawai sunna sunna sunna sabanin da muke tuciya a yanzu ko za ka ga daddaka galibi abu ɗaya muke aikatawa sai da aka zo masallaci kuma kowa sai rai kushe kowa haga wannan mu ya zama yaudarar kai kenan Allah ka tsare mu yace lima yuzharu minhu saboda abin da ke bayyana gare shi shi dan bidan nan min al-ibadati na ibada eh wata kashifin wa zuhudi ga natin ibadar ga kuma zuhudu shine nisantar elekelen duniya shi kuma nan ba shi ba ke cewa ma ba ma abin nan bane suka ce asalin zuhudu shine mutum ya nisanci haramun din duniya shi ake cewa zuhudu ko ya ce ya manzan Allah me zan aikata Allah ya so ni mutane masu so ni sai manzan ce masa me izhar fi dunya yuhibbuka Allah kan sanci kyalkyalin duniya ta hanyar haramun da kuma shagalta da abin da ke halal din nema to karka bawa a rayuwarka muhimmanci a kansa za ga wani shi kullum akan kyalkyalan ado yake ado halal ne a musulunci ko amma shi yafi damuwa da ado akan komai duk kudin da ya samu akan sabon yadi ne kudin da ya samu sabon takalmi ne da dan distan sa a hannu da ya dan yi tafiya ya dauko takalmin sa goggoge goggoge ga dan mutajin sa aljihu da ya dan yi tafiya sai tira hulan sa ya tada kai karkabe ƙara maidawa shi wannan yafi damuwa da shi ba azkar ba ba sadaka ba yana kashe kuɗi akan jikinsa da lafzarin jikinsa sama da abin da kashewa da sadakoki da kuma taimakon bayan Allah kaga ya shagaltu da abin da yake halal ne ya kuma bar wani abu da yake shine mafi alkhairi a gurinsa so irin ni su kaurace waɗannan abubuwan shi ake cewa zuhud abinda halal ne amma kar ka bashi muhimmanci sai ka ba wanda yafi muhimmanci damuwa an samu ɗaya daga cikin magabata wani ya zo ma ziyara gidansa sai gidan nashi babu taburma babu komai na kayan gida a gidansa to kai wani irin mutum ne aka ita kamar ya ya gidanka ga hinan ba komai ba taburma ba kujera ba katifa ba gado ba komai ga kai kawai ga hinan wani iri sai ce a gidan nawa ne guda biyu ne wallahi to ɗayan ne nake gyarawa wani ɗan kawai kamar gidan gona da tamfare ne ta ce ban gane ba ya ce to ai daidai abin da na samu na kuɗi ko nono waye in ni ciwo abin da za mu ci da iyalina sauran kuma sai in sadakar wa bayan Allah domin in gina gidana na lahira kun gane haka ayar da mutum ya siyo kayan gida saka gidan shi ko ka siyo kafet ka siyo kujera ka siyo gado ka siyo katifa duk wannan ya halarta ai kai da kudin ka na halal to su ba za su yi wannan ba su ake cewa zuhudu sai ya dauki kudin sai ya wani aikin addini da shi ga wani makwabci yana jin yunwa ko dan uwansa ko wadinsa babu abinci sai ya aika mar dan wasa tana aure ta shiga cikin kuncin rayuwa mijinta babu abubuwa ga yaya sai mulmula kudi sai aika mata ga wannan ki sai wani abu kina saidawa kafin nan kina cin abinci in ya kare kuma kafin nan za kara miki a madadin gidi sai kujera ta dubu ɗari kaza waye din shi sai ba zai haka ba kaga ayi halatta yi da zaka ce zuhu to so zaka samu sa da irin wannan abun masu zuhudu ne masu kaza ne to kar ka rudu da wannan abun nasu in dai akan aqidar bid'a yake kada ya burge ka yace ina ne fatasiri alayka bid'atuhu sai ranto bid'ar da yake kai kai ma tashi ka kama ka farenta fa huwa khatirun jiddan to irin wannan yace hatsari ne mai girma kama musallallahu alaihi wasallama al-rasul as-salih bi sani al-misti bi ba'i al-misti yace kamar da manzo Allah ya bada misali abota ko zama da mutumin kirki mai bin sunnar manzon Allah zama a cikin su siyan gida a anguwar ahalus sunna da zama a masallatan ahalus sunna ana karatu da sunnar manzon Allah kullun da kullun to kwatankwacin misalin wannan shine kamar ka zauna da mai turare ya zama abokinka ne mai turare mai sai da turare haga idan mai sai turare ya zanto abokinka ne ko kuna zama a guri ɗaya da shi haga siffar su ma shine daga ya zo gurin ku da tarensa ya zai sai dangula wannan sai dangula wannan sai dangula wannan lokacin ina yaro akwai kawo na kanin babana mai suna na Allah da da rahama sai ce mun kasar turare ce kai kawo ban sar turare ba ita me san ta ba kawai in so kaya kan zangula mutane ko ba za su ya ba saboda ban gane abin da shi da ce kawai kenan kuma ka gaba zangula mutum goma kuma kowa ce Allah ba da sa'a kuma haka suke yi ko da ke abin albarka ne ko jarin ba zai kare ba ga yadda kansa a hannun ga shekara aru aru da ita gida da ita mata da ita ciyar da haka kuma yake zo da asirin sa da shi saboda abu ne na albarka ina fata an gane to haga sai manzon Allah kwatanta zama ko abota da mutumin kirki mai bin sunar manzon Allah kamar zama ne ko abota ce da mai da turare shi mai da turare ko dai ya ɗebi turaren ya dangwala ma ko haga kai ka ji ƙanshi nan take kuma ka shafa a daga ka ji ƙanshi kuma siffar su ma shi ne inda kai abokinka ne ko kun saba da shi wata haka wanda kawai dan aurora ce ga wannan ka kai ta tsin haka kawai zai baka galibi ya gaske masu tarika musamman da yana awu din ne to in ma bai maka wannan ba kana zaune ba da san shi ba bai so ba amma dole sai ka ji kanshi ko zai hana jin kanshin saboda ga ya bude zai aura ma ko za a ji kanshi to haka kullum kina cikin jin daɗi shi kuma kanshi ai abu ne mai daɗi da yake sa kuma ruhi da daɗi galibin rai yana son abu mai kanshi kamar da zala faɗa cewa dukkan abin daga cikin abin da ka saka min ƙaunarsu a duniya shine akwai turare a ciki mazala na son kanshi yana son turare sallallahu alaihi wasallam to sun zala kwatanta abota da mutumin kirki kamar abota ne ko zama da mai da turare yace yace menene yace wa imma ko eh imma an yaka min miskihi ko dai shi mai tayaran nan kuna tare da shi kuna zaune a guri daya ko ya baka turare ka shafa wa imma an tashtariya minhu ko kuma kai din ma ka siya ko zaka zo tarana an kawo ne ka ji ka wannan yamun da dan auna mun na kaza mana sai kaga ya auna maka shikenan to kaga zama da shi ne yasa sai ka saba kai ma da turare kamar yadda yanzu idan ka bar nan yankin namu na Borno a gidan nan ba Borno bane asali idan ka in ka fara yin yamma daga nan kana yin yamma da kuma kana nesa da alaka da kanshi da yawa yanzu anan da wahala gari ya waye da safa za a fita office ko gona ko kasuwa ka kai kiliya da mutum goma baka ji kanshi a jikin mutum ɗaya ba zai yi wahala zai wahala anan saboda ɗabi'ar nan ce al'adar nan ce da wahala kaga wani mutum matashi wayayye ba da tsarin fesawa ko ba da tsarin goga yana da wahala ko ko kaɗan zai sai saka aljunsa in zai sallah ya aswaki ya al'adwa sai dan shashafa sai shiga masallaci amma idan ka fara yin yamma ka bar area Borno ka fara shiga ka waye Kano jigawa kaza kaza kaza to kuma wannan yanayi abin da Allah saboda ba ɗabi'a su bace domin mai su a gurin ba sa ba su zama da masu turare ba bare su a ba su akwai masu shafa turare bare ya koyi siyan turare kuna gada abin da ake nufi ta ga wannan kaɗe misali da gane cewa mahimmancin abota da mutumin kirki sun zala ke cewa in ma dai ya san ma turarensa in ma in bai san maka ba kai ma ka siya haka dai ka ƙaru kuma za ka da ƙanshi a jikinka kuma za a ji ƙanshin ga ko ya ce wa in ma ta jida min hura ya tun tsayi ba ko kuma idan bai baka ba baka siya ba to ya kuma dole ka ji ƙanshi mai daɗi da koya abin yake haka kenan zama da mai turare akwai ƙaruwa a ciki kenan zama da mutumin kirki akwai ƙaruwa a ciki in ma ya karantar da kai addini kai tsaye to haka shine kamar ya ɗebi turaren nan ya baka in ma kai kuma wani abu ya kulle ma kai ta ce ni wai me hukuncin kaza ne a musulunci saboda kana da tsammanin cewa ya san abubuwa ko to sai zama ka ah ai abu kaza ya halatta saboda gashi manzo Allah ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai maka bayani haga ne kai ne ka nemi bayani kuma sai ya maka saboda mutumin kirki ne kuma mai ilimin addini in ma kuma baka yi wannan ba kana zaunanka saka ga dabi'unsa da halayensa na nagarta ne ko gaisuwa ke da shi assalamu alaikum warahmatullahi za a fita Allah ba da sa'a lafiya ba da kirki bace wannan an dawo assalamu alaikum alsa albarka kullum maganganun sa kenan in aka magana ta kai kai da Allah manta da wannan shirme me ma abunta da hankali a wannan duniyar tamu kai dai kai kokari ka bi Allah kullum maganganun sa da halayen sa kai ma kana koyan dabi'u masu kyau saka da an ce kai wani kana bani mamaki ya in ni aka yi wa kaza wallahi ita akai shirme abin da zai wuce ba haka bane saboda mutumin kirki ne zaka tun baka gane ba har sai kawai gari kai ma ka koyi kyawawan halaye daga gurinsa sama da mutum banza ne ba haka dole sai ka tasirinto ta rana da irin ɗabi'arsa da halayensa shine muka buga misali idan kana zaune da wanda yake yawan jin kiɗa ga ka gashi kullum ana sa kiɗa yana ji baka saka hana shi ba to sai kawaye gari wata ran baka auna ba kawai ka ji kana kana yin waka baka sani ba saboda kana yawan jinta kullum kunnanka Allah tsare imanin ya ce na miki wa in ma dumta ko ɗarsan indahu matar kana gurinsa da ya ka samu ɗayan abu ukun nan ko ya baka turare ko ka siya ko kuma ka ji ƙanshi free of charge kyauta babu ko sisinta ina fata an gane ita ta sami nuhu ala shayin la bil hibati in har baka samu kyauta daga gurinsa ba ya baka kyauta wala bil bai'i in ma har baka siya ba fa innaka tajidu ra'ihatun almiski to dole dole sai ka kuma ji kanshin turaren koda bai baka ba kuma kai baka siya ba to sai ka samu kanshi da mai dadi wa anta jalisun indahu inda kana gurin sa adone yace majlisus su amma abota da mutumin banza abota da dan faira zama da dan haƙiƙa ina fata an gane zama da mutum fasiki mai maganganu na ashar batsu da kaza da kaza saka ce kamar zama ne da mai yin ziga-zigi a makera makeri ba akwai suma masu tsira ba to galibi ai mutum biyu ne suke aikin akwai wanda shi aikinsa kawai ziga wutar me ake ce masa ziga-zigi ne abin to wanda yake yin fa ba sani me sunansu me yin zigar wanda zai hura wutar yana takata domin in ba ta huri bayan a karfan ba zai yi kama wutar ba bare a kirashin da ake bukata yau aiki biye ke ko dan me dan dugube dugumi to kaji yana zai kuma na tare dukan abin ko eh so shi ne to irin wannan kaje gurinsa kana zaune yana yi galibi ka samu shi ne suke sa wutar galibi kusa da shi ma ai yana hurata to kuma hiwanci yana zaune shi ma yin aikin da yake a juya shi a yi kaza a yi kaza a yi kaza to sai kake zama kuma a gurinsu kai ba makeri ba kai ba dan makera ba kai ba sanar kira kake ba kuma kai nan da gurin zaman ka me za ka samu a gurin ko a kona ma kaya ko kuma ka ji kauri in babu wannan ma zafin wutar tun da kai baka da lakanin ko akwai lakani ko ya ce fahuwa ka zafi kirkiri kamar mai kuri ziga da gine na abin nan makeri ya ce in ma an yi wurika siya maka ko dai ya kona ma kaya da tartsatsin wuta da ke fita ana dukan karfe yana tartsatsin nan zai tsalla kan kayanka sai kona ma kaya da haka kai ka zo da kayanka da ka saba zama da su sai koya maka kaya haka samu asara kenan wa in ma ta jida minhu ra'ihatun kabisa ko kuma ka ji kauri na wannan hayakin wutar da ke fita a wurin sa to haka wannan shine ma'auni tsakanin zama da mutumin kirki da kuma zama da mutumin da ba na kirki ba yace wa hadha yuntabiqu ala jama'atat tabligh to irin wannan sifar malaki cewa ya tabbata akan jama'an nan man da ke musu yan tabligh kuna shi ne ba ai kun san su ko wasu shekara suna zuwa daga Pakistan wasu mutane farare zo su zauna a masallatin ku ai adireshin ɗinku wai wa zai bada kwana uku saboda Allah ba ma ma'ana a cikin abin wai ka fita daga sunan ku tafi wani kauye ku zauna ku yi ta wa'azi amma wa'azin su gaba daya ba akan tauhidi bane su kuma saboda su ɗan bid'a ne masu mummunar ma'ida ne galibin su ma suna da aqidar cewa siffofin da Allah tabbatar wa kansa a Qur'ani to su kuma suna inkarin su amma ga suna da alaba na addini da ibada ba sa karban sadaka su suke dafa abincin su masu ci su suke ta wani wa'azi a zauna shiru ayi kaza ayi kaza suna koya wa mutane ayi wannan da'awar to ina miki yace qadik dur tarabihim kasal minan nasi mutane da yawa sun rutu da su al yawma ya yau nadaran lima yuzharu minhum min at-ta'abbudi saboda sun yi la'akari da abin da yake bayyana a wurin su na ibada wa tawbil usati da kuma tubar sa mai sako ya tuba kama ya kuluna kamar da suke fada shi ta'athirihim fi man eh yashabuhum yace tasirin su kuma ga wanda yake zama da su lakinnahum sai dai su yukhrijuna al-usati min al-ma'asiya ila al-bid'i suna hana mai sabo yin sabon kaba'ira ne sai kuma su daura shi akan layin bid'a kun gane abin da malaki nufi za a hana mai shan giya shan giya ne a nuna masa muhimmancin daina shan giya da illarta da kuma kafir da kuma haramun dinta a musulunci ko wanda yake yin tata ko yake yin kaza da kaza sai a hana sai tuba to amma yanzu a madadin kuma a dawo da shi ilimin sunna kuma sai a dawo da shi kuma kan layin bid'a sai a bashi wani wuridi ko an hana shi wayancan abin da yake na kaba'ira sai kuma ta musu a madadin wannan ga wani wuridi idan yi kafa kaza zai samu ladan annabawa 70 kuma yadda da haka kuma yake yin haka kaga a zahiri kamar an taimake shi ne amma kuma asalin abin a gurin sunar manzo Allah an halaka shi ne domin da yake shan giya ya yarda a ranki cewa shan giyar da yake haramun ne ya san ba da da yake yi ba da yake yin abu kaza na sabo ya yarda cewa abin da ke haramun ne kuma yana sa ran zai tuba wani lokaci to amma yanzu an hada shi wannan abin kuma ya haru amma an ɗora shi akan wani layi an ba shi wani wuridi an ba shi wani laƙani an ba shi wata ibada cewa ya dage da wannan ibadar ladansa in ya karanta kafa ɗaya ya fi wanda ya karanta ƙur'ani sau dubu shida kuma sai ya yadda da haka kuma sai yake yi haga an halaka shi wannan an raba shi da Allah ne gaba ɗaya kuna gane abin da ake nufi to shine illar mutanen bid'a kenan yace wal bid'atu ko sharrun minal ma'asiya ita bid'a fa sharrinta yafi na saƙo yafi na kaba'ira yace wal asi shi mai saɓo min ahli sunna daga cikin mutanen ahli sunna khairun min al abidi min ahli bid'i mutumin da yake yin saɓo na kaba'ira amma kuma kudirinsa na ahli sunna ne to yafi alkhairi akan wanda ya dage da ibada ya damu da ibada amma kuma akan bid'a saboda shi wancan ya san sabo yake yi kuma ya san zai tuba lokaci kuma wala Allah kan ya mutu ma ya tuba yace falyatanabbal li zalika zaka da ku gane wannan wama qultu hada haka ne ko yace ma qultu hada karatul lil khairi yace ba fa na faɗa haka bane saboda wai ba na san ayat al-khairi fa alladhi ma'ahum saboda abin da suke yi su ɗan tablik ɗin nan na yaɗa da'awa za a je a sa mutane su dawo kan su daina yin sabo su daina yin kaza su daina yin kaza a dawo ana sallah ana kaza ana kaza to amma sallah da suka ce su dawo a rika yin sallah sai ya koya ma kuma sallah ba irin wacce manzon Allah ya koyar ba sai ya koya wa mutum wata sallah da sabanin ma ta manzon Allah ce kuna ganewa ya tara mutane a guda sai ya ce muku to ya kamata kullun ka tashi ya zama wajibi lazimi yau daren litinin ne ya kamata ka yi nafila raka'a kaza ka karanta sura kaza sau kaza da adadi kaza haka suke faɗa mabiyansu ai kaga wannan bid'o'i ne na fata ana ganewa eh to shine sharrin su yace ina miki yace in kana minhum karfihim kare in ma da alkhairin a cikin su to ba ina kin alherin bane ina nuna maka illar su ne sirrin hana mutun yin abin da yake sako ne amma sun dawo da shi kuma kan layin yin bid'a shine yana cin yana yin abin da manzon Allah bai ce ayi ba hasali ma zai kira manzon Allah ne yace wa inna ma qultuhu karahiyatul me lil mubtadi lil bid'a na faɗi haka ne saboda jin tsoro da kuma tsanar bid'a da nayi fa innal bid'a ko saboda ta bid'a mazhab ina tadhabil kari tana rushe duk alkarin mutun in mutum ya mutu akan bid'a fa hatsarinsa ba fakarami bane domin duk abin da mutum yayi na addini zai waya gari ne babu shi saboda manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala duk bid'a bata ce a wani hadisi kuma yake cewa man arzaki amrina hada ma laysa minhu fa huwa min raddun duk wanda ya kirkiro wani abu ya baya sunan addini ba umarnin manzon Allah a ciki fa huwa raddun to ga shekara guda yana ibada amma agun Allah babu ita ce wannan ba an saka hacin masifa ba to shine malaikin nuna mana anan guda to eh tamam yake me eh bayan ya ana tafiya bugun ƙasa yake da kuma me? yana buga ƙasa kuma sam za ka kuna sai yana kuga kuna yana kaddakawa ne amma ana gama kai dai ba ku gani ba kuma shi zai je ga musalla kai baka gana buga ƙasan ba baka taba gani ba eh amma kuma yawanci mutane suna gama wani bayana ne kuma shi ne to bugun ƙasa guda biyu ne idan ka samu wanda ya ƙware malamai ne na zaure irin malamanmu da suka karantar da mu su suna yin abu na kasa bugun ƙasa don su koya wa ɗalibi ilimi da ya shafi nahau na fata gane ko a zana ma magana a kan rabon gado a cikin fiƙihu ko lugga za ga ga karansa ko amurka ta kuma faɗi kamar haka da rairayi a ciki amma shi abin da yake yi karantar da ɗalibai yake misalin wannan abin shine kamar misalin malami a ajiye ɗauki chalk yana rubutu akan allo shine kai misalin wannan abun abunsa to zaka idan wani yazo wanda bai san abin da ake ba ya gani a falansa ko a zaurensa sai ce wani malamin tsubbu ne alhali kuma ba haka bane kaga wannan layin da ba to zaka dole sai an bincika wani irin bugun kasa yake idan da malami da shahara ne a karantar da mutane ko akwai malamin da muka karatu a gurinsa yana yana yana nuna mana yana yana da shi haka ya kai kusan fadin wannan za su karere a gyara a cire sai rana na muku magana akan abin nan nahau ana ba ku misali ana rubuta tunda ba allo ake da ana rubuta ba sai kuma kana rubuta a littafin ka har yace wata rana wasu suka zo gidan ana biki a makota suka zo gidan hira su sallah wasu mata sai suka ga wannan abun a zauren sa da yake karantarwa sai suka dauka irin wancan malamin sai suka zauna ta kamar bayani suna da matsala ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ce musu to to ba damuwa za mu ku addu'a Allah ka mafita kaza kaza kace a'a mu malam ba haka muke so ba muna so a mana wani aiki ne a duba mana yace me zan duba muku me na sani yace wannan fara kuce gani karatu muke yi da shi da dalibai ni ba irin wayancin malaman bane wallahi da kai ba mu labari kai suka tafi ko suka tafi suka bar shi to haga wannan idan mutum bai fahimci abin ba ya gani a falansa ko a zaurensa sai ya ɗauka masa hukuncin malamin tsubu to ga dan wannan labarin kaɗai ba zai sa a ce ba za a bi sallah ba sai ya tabbata da cewa yana bugun ƙasa ne na tsubu tsubu tabbace yana ya zana uku ya zana tara ya kalla ya ce kana gidan tara ko ba yi bane ba kage so kana son wata yarinya saude ne to shi kenan sai a zana saude wannan kaza sai a ce to ai wannan akwai matsala da taurarenka da taurarenta in suka hadu ba za su ba da burji mai kyau ba kagina gaya ma gaibi kenan to wannan haga zama matsafi mazalla ya hani akan wannan to mai irin wannan abun ai ba za ka bi sallah ba ka gane abin da ake so a gane a na faɗa muku da haka dan ka ga wannan a gurin malami in dai mai karantar da ɗalibai ne an san shi a anguwa mai karantar da ɗalibai ne to ba za masa hukuncin malamin tsibbu ba amma dama ba karantar da kowa kawai shi malamin addu'a ne ka san malamin yanzu biyu ne ko shi ba karantar da kowa sai dai tara muridai ana fidda shayi kofar gidansa ana sha ana fito da abinci ana ci kuma ana zuwa ana shiga da mutane cikin can ciki suna jawabai da shi kullun abinci ba zai yanke ba to ga wanda yake taimaka shiga layin da ba da ba kenan to wannan shi yasa wallahi alam to afwan akwai wani a da ake cewa eh wasu malamai suka ce hadisin ta ya inganta wasu kuma suka tarisan ma akwai rauni a kansa ya za ka jijin malamin suna bai cika magana a kanta ba saboda hadisan akwai maganganu da yawa a cikinsa ko ba shi kamar da ka nuna mutane ba ka kuwa mutane sallar farilla mana ya iya ta farilla irin ta manzan Allah ya fi dacewa akan a koya masa waccan su kuma dama yan wannan sun nuna maka wani tasbihi wani kaza sai ta baka wani fada'il suke ba mutane to yasa hana hukuma ba su kama kuma sunna guda ɗaya ba yanzu suka ce malamai an zo ana za a yi sallah kai kana nafila aka tare ikama ba muna ɗabiyar cewa bari ne gurguzu in gama ba to yanzu a gunsu malamai har da imam malik da a cikin suke cewa a irin wannan yanayin ya kamata ka yanke sallar ma inda ta da ikama saboda ai ayi sakan daya ya kubuce ma a farilla asarar da kai ta fi ka samu nafila guda dubu dan ubangiji ya ce wa ma taqarrabu abdi bi shay'in habbu ilayya mimma ne iftaratahu alayhi to da ka koya wa ɗalibi iya sallar farilla ya santa a ilmance iri daga manzan Allah shi ya fi cancanta a kan kana masa bayani akan salatul tauba salatul tasbi salatul kaza kaza shi da bai iya ma farilla ba kuna gane abin da ake nufi to wanda a ce ya ci tasbihin nan yana yin ta kullun sai yayi amma bai iya farilla a zahar ba bai iya farillar asuba ba to na magana take akan sa kaga duk malami za ga na sunna ba za ka jana maganar su wa'annan ba sai dai kanta da ke sallar ita kanta tukunna Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi